الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والنبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutum sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a da talatin ko ɗaya da kawai ko talatin ga safar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a kalandar miladiya kuma sha hudu ga watan takwas dubu biyu da ashirin da shida muna cikin wannan littafi mai taken adduniya zillun za'id duniya inuwa ce mai gushewa wallafar malami a ƙasar saudiya cikin matasan masu da'awa a sheikh abdulmalik ibn muhammad ibn abdulrahman al-qasim wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a jerin darussan littafi za mu tashi shafi na ashirin da bakwai a shafi na ashirin da takwas farkon shafi na ashirin da takwas inda ya ce aki ya ɗan uwana kamar da yadda ya saba cikin salon zantukan da yake yi don kiran wani zuwa ga fahimtar abin da ya kamata ya fahimta ko zuwa ga aikata abin da ya kamata ya aikata da dai sauransu. Malaiti Bismillahir Rahmanir Rahim. Aki ya ɗan uwana. خذل قناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن yace khudul qana'ata ya dan uwana ka rike wadatuwa da dan abin da kake da shi shine qana'a al qana'atu kanzul la yabna yarda ko wadatuwa ko gamsuwa ko ririta ɗan abin da mutum ke da shi wata taska ce wadda ba ta karewa ko me ya shigo hannunka to na rayuwarka a kai ka waiga ka hango loma goma ita ce abincin da za ka ci ka ce bari ka wanko hannu ka juya ka wanke hannu ka waigo ka saura biyu yanzu ba maganin ka tada hankali ita biyun a imanajinta a yi manejinta. Don kai haka sai zama kana da kana'a. Sai na Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda da shi daga cikin tarihin da ya ba takawa tsoron Allah har da maganar kana'a. Duk wanda bai iya haƙuri da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya ba shi, duk wanda bai iya dangana da mara daɗin da Allah ya ba shi, duk wanda bai iya haƙuri da me arhar da Allah ya ba shi akwai nakasu a takawar shi ya ce al'imanu bil jalil wal amalu bil tanzil wal riba bil qalili wal istidad bi yawm ar dan kaɗan da ka samu ka wadatu da kusan duka sahabbai haka suka gina rayuwar sa kai yasa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan shigo wajen iyalin shi da safi ya ce ko akwai abinci sai ce mashi akwai sai ce a bashi sai ce yasa bai taba masu CCTV ba a kitchen wai ya ga me za su a duk abin da suka girka yana ci idan baya ci to ya ɗauki manhajin da ya koya mana shi ne kuma baya suka akwai abincin da baya ci amma sai ka natsu sosai ma za ka iya ganewa amma mu yanzu wani saboda wasu yan canji a jikin sai ta zakin abincin da shi ne ma abincin kakan shi ko baban shi zaɓaɓɓen abincin gidansu sanabi in abinci ya mashi zai ci ya hamdala idan abinci bai mashi ba zai haƙura ya gode wa Allah ne ma wani wuri to idan ya shigo wajen iyalan shi ya ce ko akwai abinci a sasan nan suka ce babu sai haƙura shikenan dole ce kana'a an sami daɗi a ci sai ka zo ka ga mutumin da aka yi mashi bushara da aljanna kuma yana cin busasshiyar waina busasshiyar waina kamar ka ce irin biredin nan wanda ya dan fada karkashin wani wuri ko yar wata maboya a daki bayan sati daya a gan shi bai gida dai zai wuya shi yara ma zai wuya su amma in ka wurga shi a ruwa kuma zai jika in ya jika ka sa cokali ka ka tsamo shi ka ci in ka fito waje sai in ka faɗa in kai shiru wanda zai gane mai kafi ya sirri Allah ya tana dan mana ka ji an faɗa me ka ji kai ka faɗa to wannan kana'ar shine wannan mai hikimar yake cewa kodila kana'ata min duniyaka ka riƙi salon rayuwa na wadatuwa da ɗan abin da kake da shi daga wannan duniyar taka. Da yasa jiki da duniyar zuwa gare ka, saboda ita duniyar nan da ka gani akwai rabanka. Duk yadda ka ga wani ya samu duniya, a iya rabin shi ya samu. Kuma bai taɓa iya rabanka ba, kuma bai isa ya taɓa ba. Kai ma ɗin duk yadda ka same ki kuma, baka taba rabon wani ba shi yasa ce min duniyaka daga duniyarka ina da rabo kana da rabo wancan ma na da rabo dukkanin mu rabon mu bai taba rabon kowa ba bai ci karo da rabon kowa ba ba zai takura rabon kowa ba to shi yasa ya amfani da lamiri na mukatab aka jingina maka ma duniyar sai ce warga biha ka yarda da dan abin da Allah ya baka nan wannan na kana'ar ka yarda da shi ya mene da ka samu ai kaza ne alhamdulillah ya maka albarka shikenan komai na rayuwa wanda ya samu nan ya amfani da shi kar ka daga kai ka kallo sama da ya hana mu umarni ya ba mu kar mu kuskura mu rika daga kai muna kallo na sama da mu ba za mu taba godewa Allah ba ka rika kallo na kasa da kai ne ai kullum sai kai zazzabi wani shi kuma wata gabar shi aka yi sai ka gode Allah kuma kullum sai ka zira ma kullum kana da kudin magani wani kullum sai ya zari kuma bai da kudin magani kai ka gode ma Allah kullum sai ka zazzabi kuma kullum sai ka sha magani kuma kullum sai ka warke wani shi kuma kullum sai ya zazzabi kuma kullum sai ya sha magani kuma kullum ba zai warke ba ko ina ka duba na rayuwa kana da kanni sai sun ma biyayyin ka yawa in dai ka duba da kyau kanninka a samu kanninka a lafiya kanninka a walwala kanninka a natsuwa wallahi sun fiye yinka yawa inda za ka rika kallon sama shine an zo fagen imani to nan kuma raka nawa kake da daddaki ya mun laifi kana tashi kai hudu kar ka kuskura ka kalla mai biyu shaidan zai maka nadin samsam hmm, ka kalla saman ka ga masu kwana sallah in ka duba at-tibyan bi adabi hamalatil qur'an na Imam Nawawi zaka ga ya kawo wasu hikayoyi da wasu kistoshi waɗanda har malamai ke cewa anya waɗannan ababen kuwa a hakan kuma suke ya ce daga cikin magabata akwai wanda saboda tsabar bauta kullun tsakanin magariba da isha sai ya sauke Qur'ani ba ta tambaya ya ya karatun yake ya kazan yake ya abin yake to ida ya kawo wasu kuma ‘yan kwanaki sai sun sauke ƙur'ani ko kwana ɗaya ko kwana biyu za ka taɓa shekara eh ko duk kaga waɗannan su ya kamata ka rika kallo idan duk kwana uku zai sauke ƙur'ani da daddare kullum ido ashirin tilawa a sallah ya rakawoyi da yawa to ni da kai to irin wannan sune abin kallo yace warga da ha ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka wannan dan kadan din kar ka damu ni'ima ce abin agode ne arziki ne kuma shine rabanka wani zafin ranka wani rashin godiyarka da renawarka ba za su sa Allah ya canza ba shi Allah ba a tilasta mashi yayi abu a'a yanzu in ka yarda shine wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum shikenan sai ce to yanzu tunda kai godiya ga ziyada nan yace law lam yakul laka fiha illa rahatul bali wa illa rahatul badani mala yake cewa ka rike kana'a a wannan duniyar taka dan abin da Allah ya azurta ka da shi ko ma menene ka rike shi kuma ka yarda da cewa shine arzikinka law lam yakun laka fiha ko da a ce a duniyan nan ba ka da komai illa rahatul badani sai hutun jiki kana fa da jiki tsakanin kukkuɗe ne amma ba kayan ma abincin da za a ba shi ba wurin zama ba iyalai ko ba abin da za a ba su ba ba ba duk shinarin ka duk babu ya ce ko wannan ka gode wa Allah ko wannan ka gode wa Allah in ka bi tarihi na sahabbai da magabata na gari kowa da za ka ji an tambaye shi za ka ji kullum godiya yake ga Allah irin ni'imar da Allah ya mishi har ma yana ga shi fa khalifan gari ba shi fa khalifa bai ji shi ba ni'ima ba ba shugaban kasa bai ji shi ni'ima ba ba abinda kawai shugaban kasa da khalifa suka fi shi fitinar da aka zarce su da ita mulkar al'umma da za a yi masa hisabi a lahira amma shi kawai Allah ya mashi mutum na da ciwo gwalando shekara talatin suna tare ana tambayar shi baka da mace bai da damuwa duk duniya babu wata ni'ima da Allah ke bayi da bai mashi ba gwalandon bai ce wani ba ba abin damuwa ba ce Imran dan Hussein ya ce shi ba zai iya kai kara Allah ba da kaga ka zama ka yarda da duk abin da Allah ya baka mala yace wa man ta'adda li liqa'illahi duk wanda ya shirya haduwa da Allah wa tasmara awqatahu ya ci ribar lokutan shi fi ma ya'udu alaihi nafsuhu fil akhirah cikin abin da amfanin shi zai dawo gare shi a lahira fa innahu sayafrahu lallai wannan mutumin zai yi farin ciki yau malayan fa'umaru wala banun ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani, yau mata ta tsayar suhu ranar da takardu za su rika tashi sama domin fadawa hannun ma'abutansu, watar ta ji kulkulubu sukata za su rika makyarkyata wata ta kallabul afidatu zuciya ko zukata za su rika jujjuyawa. mana zukata za su rasa matsaya wa taron nasa sukara za ka ga mutane suna cikin maye wa mahun bi sukara ba wani maye da suke ciki walakin na azabar mahi shari azabar Allah ce mai raɗaɗi ita ce kawai ta rintiɗe su masifa ce masifa kenan filin alkiyama yasa ba wani da zai tsaya yana waiwayar wani ba wanda zai abin nan tsaya yana tambayar yawa nake ciki wala yas'alu hamimun hanima masoyi ba zai tambayi masoyi ba yawma yasirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi kowa na gudun kwafa sai dan uba ya gudun ma uwa uwa ta gudun ma 'ya'ya. wa dai kuma sauraro ne to da ka ranar lahira ita ce ke da bukatuwar wannan tsarin yi amfani da wasu kalmomi guda biyu da alƙulubu da al'ab'ida sai kalma ta uku wadda take abokiyar tsarin su ita ce asuduru suna cewa alqulub muna fassara shi da zuciya eh lallai wani bangare ne na zuciya wani department ne a wannan kundin zuciyar da muke da ɗauke da ita. Shi Department ɗin kalbu abin da yake shi ne karɓar imani ko kuma aiki akan rashin imani. Tawakkali ko rashin tawakkali. Imani da kaddara ko rashin imani da kaddara. Sunna ko bid'a a nan gidan suke. Daga mutum na abubuwa rashin imani kalbu ne ta lalace. Fu'ad kuma shi ma department ne a cikin zuciyarmu amma shi aikin da yake yi alkinta ababen faranta rai da karɓar ababen bakanta rai naka faranta maka rai ka ji daɗi fu'adu ce ta yi fu'adu ce ta yi idan kuma aka bakanta maka rai ka shiga damuwa fu'adu ce ta yi to haka suke to sai amfani da wannan tanan watar ta ji kulkulubu zukata suna raurawa su shiga wani irin yanayi kaga mutum ya rasa gabas ya rasa yamma kokari mutum yake ya ga waito ko a lahirar nan zai iya samun wani ya taimake shi amsar kuma ita ce babu wanda zai taimake shi to yanzu menene mafita ne ribar mutum a filin kiyama kawai ribar shi shine illa man atallaha bi qalbin salim abinda ya zo wa Allah da shi na zukata ko zuciya ingantacciya to gurgurdan yadda ya je wa Allah da abu mai kyau to shikenan ba haka ba mutum ya gudun ma uwa ya gudun ma uba ya gudun ma abokai ya gudun ma mata ya gudun ma masoya ya gudun ma kowa ai shikenan saboda li kulli imrin yawma idin shanu yughni kowa lamarin shi yake shi takaddu an fara rabawa a lokacin shi wani sabon tashin hankali ne a dama za a ba mutum ko a hagu wallahi babu wanda ya sani ga sikele an aji to za su yi nauyi ne fa ma man saqulan mawazinuhu ne wa ma man khaffat mawazinuhu ne shi ma bai sani ba to ga mala'iku sun yi cirko cirko jiran umarnin Allah kawai suke yi to ilal jannati ne wasiqal ladina taqaw ne ko wasiqal ladina kafaru ne to shi ma dai hankali ya tashi shine ce wa kana anas ibn iyad anas dan iyad ya ce anas dan iyad ya rasu hijira da shekara an ce 200 bayan ya shekara kusan casa'in da shida a rayuwa ya ce ra'aitu safwana na ga safwan ibn sulai shi safwan ibn sulai kan malamin su ne can sama yake da su ya rasu hijira na da shekara ɗari da talatin da biyu ne to ya ce ana ibn iyadin ya ce na ga malamin mu safwanu dan sulai lau qila lahu ghadan da qiyama da za a ce maki akara makalla gobe kiyama za ta tsayu da an gama asuba to ma kana indahu mazidun ala ma huwa alaihi min al-ibada wallahi ba zai iya ƙara komai ba akan abin da ya saba yi na ibada to da shi duka rayuwar shi ko da lamba ne ya ibada in ya zo ka da gaskiya karama kallon ce gobe da an gama asuba kiyama za ta tsayu to ba zai iya ƙara raka'a ɗaya ba akan abin da ya saba yi a kowane dare to da ya riga ya cinye dara ajandar shi da timetable ɗin shi da tsari shi na neman aljanna ne kaga wannan kuma wannan matsayar tashi mu ba haka bane mu ba haka bane jam'iyyar shugabannin jam'iyya da delegate delegate ko national ne local ne an shirya gobe asabar za a yi convention sai ga sanarwa daga Allah cewa to kuma gobe karfe tara na safe kiyama za ta tsayi ba wanda zai je gidan to da duk ba a shirya ba sai shagala ce shugaban jami'a ma zai rasa inda wayar shi take ila ai ta kira wa ma zai kiran shi ba wanda zai je sai ka ji mutum ya koma ka kai ta mai sallama yana tilawa ba ku je abujan ba ne in ba zan je ba duk wanda suka zaɓa kasan nan yututul mulk kaman ta sha yawa tauhidi ya zo saboda gobe kiyama to amma shi wannan bawan Allah in ka ce mashi rana ya ce kiyama azumin da ya saba ba zai iya karawa ba ya ga mutum ya kwanaki saukar da ya saba ba zai iya karawa ba saukar da ya saba ba zai iya karawa ba kaji mutum ya ci maka lissafi in ka lissafa yawan saukar da yake za ka iya cewa kusan kullum yana sauke ƙur'ani kuma yana azumi kuma yana sallar dare kuma yana aikin da al'umma za ta amfana kuma yana ba iyalansa haƙƙin kuma yana zuwa makaranta kuma yana da sana'a wani gona da lambu da fadama da shago kuma yana zuwa saboda shi lokacin shi ba sakan yarwa ba sakan yarwa da yadda ka ganshi da yan biyu ne ka'ida kenan me kake yi a nan zan samu lada me kake yi a nan zan samu bandala ta halal ba za ka taba ganin shi a wuri na uku ba to wannan mutumin bawan Allah ne yana cikin manya-manyan mutane kwarai da gaske wannan magana yace za ka same ta cikin safwatu hidiyatul auliya ta babban malami Abu Nu'aym al-Asbahani yake cewa ha'ula'i qaumun jahadu anfusahum waɗannan ba waɗansu mutane ne da suka yi yaƙirin mana suka yi ƙoƙari a zuciyarsu zuciyar har suka saba mata da takawa wata fakkaru fi akhiratihim kuma suka yi tunani game da lahirarsu wata addu li ma'alihim kuma suka yi tattali suka yi adana domin lahirarsu domin makomar idan sun koma lahira sun san inda ma yake hasanat wa sayyi'at to kaifa nasta'iddu hasanat wa sayyi'at ya za mu yi tanadin kyawawan nan ya za mu yi tanadi na ayyukan da'a ya za mu kaura cewa munana ya za mu kaura cewa ayyukan sabo to shine ya kawo wasu baituka yake cewa idza ma uddatin nafsu amma dai wannan bugun gaskiya wannan lafizan da ya dauko ba su ne abin da galibin suke a wajen bugun musamman da ya rubutu ya tattara diwanin da baitukan suka fito shi ba haka ya ce ba wannan kalmar ta uddat kamar yana ga akwai tasiriya ciki mun ce tasiriya akwai harafin da aka shafi kuma idan ka karanta ka ce idan ma uddatin nafsu anil haqqi zadarnaha bai ba da ma'ana ba bai da ma'ana udda ya uddu uddu bai ba da ma'ana ba shi yasa yadda kalmar take ɗayan biyu ne idan ma uddilat idan ma uddilatin nafsu shi kuma baitin ya kari shi yasa lafazin da yafi dacewa wanda masu hakikin baitukan suka kawo shine idza ma malatin nafs anil haqqi zajarnaha wa in malat ila dunya anil ukhra mana'anaha tukhadi'una wa naqdahuha wa bis sabri galabnaha yace idza ma malatin nafs idan rai ya karkata mun sha bayani cewa idan aka samu ma ta biyo bayan iza to sila ce mana kamar ƙari ne ba a fassarawa da ita ba korewa take yi ba tana da ƙarfafa zancen da ake yi ne to da ka ba za ka ce idan ma malafi shamsu idan rai bai karkata ba a wannan ba fassara ba ce ai idan rai ya karkata ko idan rai ya karkace an da haƙƙi ya bar gaskiya da jarnaha sai mai waran fada ce rai kana da hankali kuwa kai ne kake kaza kai da kake fada da kana ta fada ba sai to wajen yadda da wannan rashin mutuncin da kake so ka saka da ciki ba ni ba halakakke ba ne kai halakakke ne ranka kake ma wannan fada raina in kai halakakke ni ba halakakke ba ne in ba ka da manufa ni yana da manufa nan za ka zo ka ce in tsaya to ba ka isa ba in za ka tsaya kai kaɗai ka tsaya ni na yi gaba ya ce zakarna sai mu yi wa ran faɗa ya ce wa in malat ila duniya idan kuma rai ya karkata ya koma zuwa ga duniya kawai shi ya adamu na zahiran min alhayati duniya anil ukhra ya ban lahira ya ce mana ana za mu hanara ce baka da hankali ne lahira za ka ajiye ka bi duniya kai ka ga wanda suka ta duniya wani amfani sai musu ranar da suka zo da zuwa daga likabani sai wannan makarar sai ka san kabari su kenan ba su kenan to shine za ka yaudare ni rai ka sani kyar nike ya ce to kaje una ran mu dinnan wallahi yana yaudaran mu wana ka da'uha kuma muna yaudaran shi ba alharbu sujana ake yi wata rana mai mai wayo kawai sai ya hango ma da'irar halaka ta musaffar ta musaffar qur'ani wani yin ka ɗauke shi yanzu kai su mugulin ɗin shi ka kai shi halkar musaffa za ga ran shi a bace to ranar ya bata ma ran shi rai wata na kuma sai ka hango shi a teburin cuwa-cuwa to ranar kuma rai ya yi nasara alharbu sijan ita haka muke da ranmu amma kullum dai wa bi sabri galamnaha da haƙuri muke rinjaya rai kawai sai mu haƙura rai yana so a yi kaza وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء sai ya ce a rai ba za a yi ba gaskiya ka yi hakuri wannan ba za ni ba eh annabsun lawama ne to kai ma din ba za ni ba so kake ka kai mu ka baro kada muhammadu ibn al-hanafiya wannan maganar ita kuma za ka same ta cikin sifatu safwa yace muhammad ibn al-hanafiya ya ce ya rasu ko dai hijira da shekara tamanin da ɗaya ko kuma ko kuma hijira da shekara tamanin da uku wanda yi sabani ko da ɗaya ko da uku mene ya faɗa ya ce kullu ma yubta gabihi waje hullahi ya tsuma il duk abin da ba a neman yardar Allah da shi wannan abin yana yin rauni wannan abin yana karewa ko kuma wannan abin yana tafiya shine idmihilal yadmahillu da ce yantahi ko yad'ufu ko yadhabu ko kuma a ce ya talasha yana zugonyewa duk wata ni'ima da Allah ya yi maka da baka cin gajiyar ta dan neman yardar Allah ba ta da amfani a gare ka kuma fahiya alaika yawmal hisab sai ta zame maka kajaga ranar hisabi duk ni'imar da aka baka manufar farko ta baka ta sa'inu biha fi ta'atillah ka yi aiki da wannan ni'ima ka nemi yardar Allah ka yi mashi da'a wannan magana tana cikin hilatul awliya fa man arada dunya da dunya in kafa an anhuma an fasi al akhira fa man arada dunya wanda nufin shi samun duniya lid dunya kuma dan yayi hidima a duniya kaza akwai mai neman duniya da duniya shi ba zai sadaka ba kawai in mutu in bar 'ya'yana a talauci na ba zan ba kowa ba kowa ya je ne ba ni ma da ko ga ni ba zama ne ba ni ya kamata ma in zauna in huta amma ka duba da ni falmuriya ce ma nake kaga wannan bai san Allah ba ba tauhidi to irin waɗannan mutane su ne wanda man arada duniya da duniya to menene matsayin shi in kafa an ita duniyar za ta yanke ta bashi ma'a amfatihil akhirah da numfashin shi na ƙarshe lokacin mutuwa za shi da ya tara haka za ka ji abu ya zama tarihi an gama ya wuce kamar ba a yi ba mun karanto lami ya tubu nilwar ka duba yadda yake wasiya ga ɗan shi da sauran al'umma ya ce wai dan Allah yana shaddad wani basara ke ne wanda duk duniyar yanzu ba ce mai karfin shi ba ina sahama da in je wazartaka ne da ministanci da fadanci babu wanda ya kai su ina su karuna da ƙarfin tattalin arziki ba inda kamar shi ba balanta na fir'auna da ya nuna ƙarfin iko da dukan hanci da zalunci da dukkan su sun wuce baka Allah na kauma makanu kai ka ce ma ba a yi mutanen nan ba shi ba fir'auna ma yanzu riba ɗaya ya ci fa aka san shi ƙur'ani Qur'ani kadai wallahi kadai yazo ne bai daga da wannan Fir'auna ba ko kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tunda ya magana shi a wasu hadisa to me kuma na mutum ya ce jabbul duniya da duniya ko iradatu duniya da duniya a wannan ba ba shawara ba ce shawara ce da shedan ke ba da ita ya ce wa wallat wa wallat haribatan anhu kuma ita wannan duniyar za ta juya baya ta gudu ta bashi fila a watihin rahiba a ‘yan ƙiftawar idan shi na ƙarshe masu firgitarwa lokacin da yake buƙatar ɗauki a lokacin kuma duniyar take ban kwana da shi shi kenan an gama in mai mulki ne an gama in mai iko ne an gama in mai karfin faɗa a jini ko wani mai kyau ne ko wani mai kwarjini ne duka da ya riga an gama yace wa man arada dunya tariqan ila al-akhirah yawwa yace to wanda kuma yake neman duniya don ta zame masa hanyar samun lahira wa subulan ila jannatin kuma dukiyar ta zame masa tafarki ne zuwa ga samun wata aljanna wadda ardu har samawati wal ardu fadin ta ya kai fadin sammai da kasai to fa hasbuhu suru to ya ishe shi waɗannan hanyoyin mana ya ci gaba da bin waɗannan hanyoyin neman shi mai amfani ne wa sabiluhu ila daris salami kuma hanyar shi da tafarkin da ake sa ran zai bi shine tafarki na zuwa gidan aminci da rahmatin min Allah wa ridwan da samun wata rahama daga Allah da kuma yarda to wanda ya nema man talaba duniya lil akhirah kenan yace wa ahadu sa'ati was salahi qaumun mithluna ma'abuta da'a ga Allah ma'abuta nagarta wanda suka gyaru suka bi Allah to qaumun mithluna mutane ne irin mu wadancan nagartattun bayan za ga mutane ne irin mu akwai wani littafi yana nan za ka same shi a google mujalladi ɗaya ne suna ce mashi al'atkiya al'atkiya bayan Allah masu takawa masu tsarkake zuciya su kaɗai ya tattara a ciki zai kawo maka tarihin ko ba wannan littafin ba duk wani littafin tarihin mazaje in ka ɗauka ka karanta to za ka ga darussa ne da ababen koyi daga rayuwarsu to nan ya yanko mana wani irin misali ne na irin waɗannan bayan Allah masu takawa yace su ma'abuta da'a ga Allah ma'abuta nagarta qaumun bisuluna wasu mutane ne fa irin yuhibbuna dunya suna son duniyar nan fa da mu ma muke so fa wazinata kuma suna son adanta fa walakin lahum qaddamu baqiyatan alal ala ala faniyatin inda muka sha bamban ɗaya ne su sun gabatar da mai dawwama akan mai karewa so da kayan ayyuka biyu suka zo masu sai su auna sai wane ne za a kai lahira wane ne na duniya to kasan farko za su ba aikin lahira ne in ya ɗan rabu ne sai su ba aikin duniya to kaji inda waɗancan mutane suka tsere wa sa'a kenan ya ce fasa halallahu lahum tsarika sai Allah madaukakin sarki ya hore masa hanya ta zuwa aljanna wa azalla lahum sahaba kuma ya sauƙaƙe masu al'amura masu wahala za ga duk wahalar aiki ba sa ganin wahalar sahabbai in kana karanto ya kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ga ya kuka biyu uku hudu tsakanin wannan da wannan ba a yi sati ba wasu kuma sati yanzu an gama fatihu makka ba a yi sati ba an gama yau gobe da safe annabi ya tada sahabbai ce duk wanda ya yi imani da Allah duk wanda ya kaza a wuce yakin hunai haka da aka yi yakin handak aka yi ce musu duk wanda ya yi imani da Allah kan da aka ce mashi sai ya je banu quraiza haka da za a je badar yakin farko mai girma da aka yi ya tara sahabbai ya ce kowa ya fito da makami mu wuce badar har ma da an fara ba da shawara ya ce masu farko ya nema shawarar sai ce to ya kuke gani ga mashirkan makatan sun ɗibo dukiya mu tare su mu ɓace ne can a wajen gari ko mu jira su sun biyo ta cikin garin mu mu ɓace wasu abai suka ce ya rasulullah yana ga mu zaman ma a gari in sun biyo ta cikin garin mu sai mu ɓace wasu abai suka ce ya rasulullah ai za su iya samun labarin sirri su ki biyowa ta cikin garin mu me asarar wannan dukiya mu fita mu tare su annabi ce to wace shawara aka wace shawara aka dauka aka ta dauki a fitan kenan sun turin jayi sai annabi ya shiga gida ya je ya wuta mara ya sa su dake dauko mashin shi da takobi ya hawo doki da ya shiga gida sai safai suka kara su fi tsakani ga Allah kun takura ma annabi shawarar da ya fara kawowa ya fi karkata wajen mu zauna a gida yanzu ya za a yi a yanzu in ya fito a ce mashi kawai a zauna a gida kawai yana fitowa suka tayar su da mun canza shawara cewa a zauna a gida ya ce annabin ya ɗaura ɗamara kuma ya kwance har abada ba za a yi ba a yi ba yi wanda zai je ya zo haka suka yi shi in ka je karanta abin da ya faru a yakin badar sahabbai guda ɗari uku da sha uku zuwa da sha bakwai amma kwata-kwata raƙuma guda biyu ake da su dawaki saba'in a dawaki saba'in ko raƙuma guda biyu takobi fa takobin da ke rundunar bai kai ɗari biyu ba to da sai wannan ya karba ya je ya yi yaki ya yi yaki sannan ya dawo ya ba wannan sannan shi ya shiga to wayannan mutane haka suka ta gabatar da jari da da'a duk abin da ya zo lahira duniya a to shi kenan bari a fara ba lahira tuna can ne bakiya nan kuma fa faniya ce Nabi sallallahu alaihi wasallam wata na gari ya waye ce to a yanka akuya mutanen gida su ci aka yanka akuya to yadda yake da kyauta kan rihil mursalan nan haka matan shi suka koya aka yanka akuya suka yi ta yanka suna raba wa makota can da mai dace ina labarin akuya aisha take ce mashi akuyar na rabar da ita kafa ɗaya kawai ta rage sannan ya ce ki ce man akuyan mu na nan ba abinda muka yi asara sai kafa ɗaya wannan da suka ci shine asara da zan lahira za ta shiga akuya har akuya ba ku ba kafar gaba da kuka ci a ga in ka siyo buhun shinkafa sai ga wani za ka yi asara wani za ka amfana da shi ko ya ciya biyu ka ba wani kuma ba zai rage ka da komai ba amma zai ga mutum ce ina ai in na tashi na gaban da abincin wata biyu cif cif hankali na bai kwanciya ta ce saboda baka da imani ba da kai ya kake ka karanta tarihin Abu Zar din kuwa kai ka karanta tarihin Abu Zar har da tafi guda in ya kan rayuwar shi in dai iya kashe kuɗi ne ka samu Abu Zar Allah kuɗin ka za su ya wuce sai an auna sai an duba sai an lissafa da an sai na bukatu sauran a ba talakawa a ce gobe fa ce gobe ta haka ce ta Allah ce inda yana da sauran numfashi sai ya koro man wanda zai koyi da zan yi samu abinci to haka wayannan magabatan suka rika rayuwa sai Allah ya hore masa hanya ta zuwa aljanna ya sauƙaƙe masa ayyuka na wahala waɗannan baitukan wasu malamai suna cewa amru ibnu ma'adi yakari shi ne wayannan baitukan su ma dan akwai dan gyare-gyare akwai yanke-yanke ma akwai kalmomin da masu bugun ba su sa ba a rika samun wata matsala ne in ka ɗauki waka ka sa ta a wani kamar tebul haka in ta wuce yawan tsawon tebul din sai wata kalma ta koma kasa in ba ya sa ba sai ka yanke ta musamman in manuwal ka yi tebul nan wanda dai in kalmar ta sauka kasa shi ma tebul din ya yi kasa don ta fito a ganta sai tebul din ya ƙi yin kasa sai da shi ke karkashin shi ba za a gantar su galibin kamar abin da ya faru a nan kenan yasa akwai kalmomin da aka yanki to shi wannan salihin bawa yake cewa sabartu alal lazzati lamma tawallati wa alzamtu nafsi sabraha akwai kalma ɗaya da tare shine wastamarrati shine aka yanki aka yanki a diwanin waƙar sabartu alal lazzati lamma tawallati wa alzamtu nafsi sabraha wastamarrati wa kanat ala al-ayyami nafsun azizatun falamma ra'at azmi ala zulli zallati kalmar zallati ne ita ma ba ta namu zamu ga an yanke ta fa qultu laha ya nafsu muti karimatan faqad kanat ad-dunya lana thumma wallati qalilayya la wallahi ma min musibatin تمر على الأيام إلا تشلت وما النفس إلا حيث يجعلها أقوي على فتاة أولا وما النفس إلا حيث يجعلها الفتاة وإن أطعمت شاقت وإلا تسلت shine a a baitin da ke kasa yake cewa fa kam gamratin da ba'tuha ba'da gamratin tajarra'tuha bis-sabri hatta tawallat to yake cewa sabartu alal ladzati na yi hakuri akan jin dadin rayuwa lamma tawallat lokacin da jin dadin ya zo wucewa ta kusa da ni kar ka taɓa rujuwa da komai sai ka mallaka ba zai yiwu ba a duniya ba a yi mutumin da ya mallaki komai ba ba yi ba ba a yi ba in ma ka ga mutum na sha'awar ya mallaki komai to to ba ma ahali ba ne ba ba tunani ai idan wadatar ka ka kai wadata rayuwar ka ma za ka dawo to yace wallahi so da dama abubuwan more rayuwa za su zo wucewa wannan aboki ya kama waya ne kyau wannan ya kama wani mashin wannan ya rike wata mota wannan ya rike wani salo na gida wani irin gini da haka zan yi haƙuri ban da abin yi hatta ta wallafi dan ma ta wallafi har in gane ta ta wucewa ni dai mara daɗin nan shi zan je ta alkintawa amma me nayi ba haka na zauna ba wa alzam wa alzamtu nafsi sabaraha na dizimta wa raina haƙuri rai dan girman Allah ki haƙuri in na samu zan mai wata marrat jin daɗin ya ta wucewa har a ƙarshe zama tarihi har a ƙarshe zama tarihi sadda waya ta fito ba wanda suka yi ta yin aiki da wannan shawarar ba kaga mutum nan da wani ma zai iya siyan wayar ba ba ba abin nan ba sim ko ya shiga ɗaki dan sai to kara in ya dan zo kaman zai so ta cinya sai dan dangwala sai ce ka wane kaga har kiran shi ake yi ko sim babu amma yanzu da da wasu mu muka yi abu duk baka dan sai wayar ba don kai hakuri abin zai zo in ka gabe da wadama ba kai ba ahali ba ne sai sai ka ga mutum talaka mutum da waya dubu ɗari ba basira kwata-kwata ma a wannan shi ba ma za a turo mashi wani aiki ba ce to ana sai maza iskanin din shi a turo kuma ma za mu yi mitin an jima akwai kuɗin mitin ma ɗari hurhudu duk za a ba kowa shi sai dai ya rike ta ya ta wahala ya ta gani za ga in aka zo ba zai ruku da kyau ba musamman tana da jihu kai ya ci sikarin ba da ya ruku mai kyau ba yadda za a yi saboda lallai ta ci sikarin kai waƙatil waƙiya kenan wallahi wannan bawan Allah yake sabartu alal lazzati wallahi na yi hakuri akan jin daɗin more rayuwa da yawa nan mata wallafi lokacin da suka zo suna wucewa wa alzamtu nafsi sabara na wa alzamtu nafsi sabaraha na dizumta wa raina hakuri da danganarta wata marraji abin har ya zo ya wuce wa kanat alal ayyami nafsun azizatu ai ta kasance bisa shuɗewar kwanaki mana raina ya kasance rai ne mai izza duk abin da yake na sabon Allah ne shi da kanshi wallahi baya sanyi kuma ina hana shi yana hannuwa falan mara at azmi ala zulli zallati da raina ta ga yadda na dage akan ba za ta yi sabon Allah ba ala zulli bisa kaskantar da kai ga Allah zallaci raina ma sai ya kaskanta kawai yace na ji yayi da'a kenan fa qultu laha ya nafsu muji karimatan sai na ce wa raina ya ke rai wallahi ki yi hakuri ki mutu da darajar ki ya fi maki ki mutu ba daraja faqad kanat ad-dunya lana thumma wallan rai in baki tuna ba wannan jin dadin da kike so mu yi mun taba mallakar duniya a baya thumma wallafi sannan duniya ta zo ta wuce mu yana da take ce mashi tashi kenan kowane mutum yana da tashi ko ka sani ko baka sani ba ka taba yi sai ce mata rai rai ka ya hakuri wancan da kake cewa mu siya an yi lokacin da mu muke raba shi ma kyauta amma lokaci ya wuce ba za mu iya siye ba sai to mai gida na hakura sai to ka huta shikenan sai ku zauna lafiya da ranka yace khalilayya ya masoya na guda biyu la wallahi ma min musibatin na rantse da Allah babu wata masifa a duniyan nan ta murru alal ayyami da take shudewa yau da kullun yau da kullun illa ta dallaci wallahi sai ta yayi duk sadda ka ji ka a masifa to wallahi annal annan nasara ma asabri wallahi farin ciki na nan biyowa har shi ne masu hikima ke cewa alamar masifar ka ta kusa yayewa shi ne faruwar masifar karuwar masifar tsanantar masifar duka bisharori ne cewa to sun kusa yayewa haka limamu shafi'i yake yake cewa masifa za ta iya zuwa ta kewaye mutum sai ta karuwa sai ta karuwa sai har sai mutum ya ji cewa kamar dai daga wannan kewayen da ya mutuwa zai yi ko sai Allah ya yi mashi kuma tun da Allah ya yi duniya bai taɓa kewayen mutum da masifu so biyu ba baya yi wai dan wayar ka ta faɗi ka koma gidan ta ce maka keke wannan duka masifa ce ɗaya har yanzu bata kewaye ka ba amma tana gama kewaye ka Allah ba zai sake goya wata a baya baya yi da ta gama kewaye ka sai kuma maganar yayewa bari dan a fara kawo ta mutum sai ya dauke wani bulu sai ka fara shakatawa kana samun sauki sai ka fara shakata kana samun sauki daga nan sai ga al'amura sun ci gaba da gudana kuma dama rayuwa sunna ce jarabawa sunna ce ta rayuwa kowa sai ya haɗu da ita da su da wunda fi amwalikum ba mu nema Allah ya rantsi ba amma Allah sai da ya rantsi da su da wunda fi amwalikum wa anfusikum sai mun jarabce ku a dukiyoyinku da kawunan ku lallai za mu jaraba ku kullu nafsin za'iqatul mawti wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un sai mun jarumce ku da sharri sai mun jarumce ku da alkhairi yace to dan haka ya ku masoya na guda biyu duk masifar da ta bijiro wallahi za ta wuce yanzu ba wannan gwamnati muke ta kokawa ba rashin imani ta ko'ina ajanda mara manufa duk mai haƙuri kama da shekara goma da yawansu suna kabari mun ga dama mu yafe mun ga dama jawakin mu mu shiru ba dai mu ce komai ba da na yi karin bayani sai an je lahira mu mun fi so mu karin bayani a gaban Allah ya fi daɗi bala ya fi daɗi nan kana wasu maganar sai a ce ka karya wata doka kai ma ka san da ita ba kai baka san ma da ita ba amma can gaban Allah ba ina aiwaka da tsawa ba ne nan da shekara goma za ka ji kawai mita duk ta canza kuma al'amuran za su iya yayewa kuma za su iya canzawa kuma Allah zai iya kawo sauyi duk kowace masifa ta zo in dai kai haƙuri ta murru alal ayyani wata dallat za ta shuɗe ta tafi ta zagayo ta kai ta komo wata na sai ka ji kuma ana cewa ai ta zama tarihi ya ce waman nafsu sai ya dawo kan mutum ya ce malam bari ka ji kaga rai din nan da aka ce innan nafsa la amaratun bi su'i ko to ba komai bace a tattare da kai illa haizu ya ja'alu halfata sai gwargwadon yadda rai ya dauke ta in ka dauki rayuwar ƙarya haka za ka yi ta wahala in ka dauki rayuwa mai sauki haka za ka rayu cikin sauki cikin sauki za ka rayu gwargwado yadda ka ɗibo wa kanka salon rayuwa gwargwado yadda za ka yi ta wahala yanzu wani sai ga yaji sai ta wahalar da shi wani waya sai ta wahalar da shi wani ma wankin guda kai ke wahalar da shi wai yana yana tabbata ko kyabi wai dole wankin maiduguri yake so kullum yana hanyar airport a sako a jirgi to in nagarin ku ba kai ne kake gabe da kyau ba nagarin kuma fana da kyau a wanke ka gani ka sa duk wanda ka ji ya ce bata wanku ba rena maka imani yayi da waye amma tawon to kuwai ga ke ko ma bai sa hular ba to shi kuma in tawa bata wanku ba shi kuma da bai sa ba ya zaka ce maki kuma da bata wankun ba wata ayar sabawa ko ka ga wai mutum na na na na na na lafiya lafiyar nasarawa ko kebi wanda ya ci dindimamin tuwo da ake a Kano kullum da safe yace wallahi kai ka dora kanka kai ka dora kanka da za a tambaye jikin ka zai ce shine gida ka san bai shawara ka san banza ne wallahi da za a gida jikin ka haka zai ce ka san mai gida wawa ne wai tuwo sai an tuwo ni na ce miki sai sai tuwon Kano ni ni na ce maki ku tambaye shi yaushe muka yi haka da shi ni in yaban na nan garin ma ina ci shikenan fa to waman nafsu illa aizu yaj'alu alfata idan uzi mat in aka saba ciyar da ita da wani abu ta kat sai ka rika kwaɗayin abu sai ka ji ta ce shi take so yanzu a goyi a cikin mu wani matsala kan iri na ba komai wa ma ya zo gun mai biredi wai wai akwai wani biredi wai in ba shi ya ci wai jin daɗi kai talaka haka zama bambancin awa kai ka koya wa ranka haka kuma wallahi ga ta zai maka masifa za ka yi ka kewaye garin nan kaf ba irin biredin da kake ci a haka za a garin ka abace ka sai dayan bayan da dayan da dayan da wane duk ɗaya ne duka biredi ne duka ma haka za ga rubuta bread shi wannan sunan adireshi ne eh kudu bread yamma wane duka adireshi ne kawai amma in dai ka ban in baka sa ranka amma za ka kuma a cikin mu din akwai wanda ba kalan biredin da bai ci kawai ya zo gun mai sai da biredi kawai a cikin abin da yake damun shi akwai na ɗari hudu in dai na ɗari hudu kowane ne ya sa mata leda kaga wannan mutumin ya huta akwai wanda wanda zai zo ya garu rogo fa wanda kai da kaga an fara neman shi emergency da emergency ne yadda aka yi duk da yana da amfani a ajiye ko ko a asibiti ma za ga an yi emergency ga shi kama har sun ƙara wani to da gaskiya na kawo ɗauki ko wani yanzu sai ka ji wai garo rogon ma wai ɗan imostet sai ka yana ɗan ɗanɗana ko me yake gane ni ban san ko aya yake ja ta ce ba shi shi ko ne ga dadda hadisi a bukari da muslim ba nan garo rogon ko muna da gari eh samun mudu ɗaya shikenan samun mudu ɗaya samun mudu daya shi ke nan jikinka zai saba to ko ne ka bashi ba zai damu ba amma an riga ka ɗauki wani yanayi ɗaya ka saba mashi da shi za ka yi ta shan wahala ba in ko ta imat in aka rika ciyar da rai da wani salo na abinci ko wani yanayi na rayuwa taqat mana sai ta shaƙu da abinci sai zama shine abin ƙaunarta wa illa ta sallaci in ka ƙi ba ta shi sai ta zubanye kuma kai ka ja kai ka ja ko ya ce kuka sai ta jigawa ko ta kaduna ko ta zamfara mana kuka duka kuka ce ta garin kuma ita ce ayi kawai to shi ne ya kawo wani baiti na ƙarshe wanda shi malam bai kawo shi a nan ba sai ce fa kam ghamratin da fa'tuha ba'da ghamratin fa kan fa kam ghamratin nan gemuro ne irin damuwa ko hassadar masu hassada so da dama nikan tunkuɗe damuwa bayan damuwa ta jarra'atu hassabara yace idan damuwa ta fi man aka kawo min wani abu na tashin hankali yace sai in danna raina sai in tura mata hakuri tana ba zai shawo ba ita da ɗaci aka zan mako da rai in tura mata hatta ta wallafi har masifar ta gaji da masifa ta kauce ta bani dan bai kamata kashe ni ba shi yasa ina ga aidul karani ne ko Abdulrahman Tarihi yace shi a iya binciken da yayi bai ga abin da zai ba zai bata maka rai ba in dai ba da sunan addini ba amma in dai wani abu ne a rayuwar nan bai ga abin da zai bata maka rai ba saboda wani babi ne da ya kulla yake cewa ya kamata musulmi ya iya tatsar zuma daga ruwan madaci ya rika tatsar zuma daga ruwan madaci da wani abu na tada hankali ya same ka ya za a yi ka ci gajiyar wannan tashin hankalin ka girga da iri haka ya kamata ka yi haka ya kamata ka yi yasa ake cewa bambanci talaka da masu kuɗi ko shi talaka da masifa ta same shi ko zai rasa imanin shi sai makala ma wani laifin ai hannu suka sama ai sai ta aka yi mahassada ne ai sun ta so ne ne wannan ita ce babbar alamar bakin talauci da talaucin imani amma mawadata ka je ka karanta tarihin mawadata tun daga daulolin ashuriyun wanda suka rayu a yankin hijaz sama da shekara dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu takwas kafin ma a san daular sin da daular indiya balantana su amerika da suka zo daga shekara ɗari biyu nan baya za ka yi ta karanto tarihin duk wani mawadaci duk wata asara da ta same shi shi yake ɗaukar nauyinta da ta faru zai ce laifi na ne na ɗauki kaddara ina mafita sai a fara neman mafita kai kuma nan kana ta ila kaza ne ila kaza ne shi kuma har ya maida jarin shi kai kuma kana ta kane kane to da ka talaka ko kaza shi ta bace sai gana kokarin sai ya makala ma wani in ka samu wawan magidancin ka zai ta bace sai ya yadda zai ya makala wa matar bayan la'asar ina kika je na shiga kicin minti nawa kika yi minti goma ne kin ji tsayar ko a wannan lokacin ta gudu kin matamman da kaza Allah kai kenan ba wa Allah ko amma oke yanzu minti goma ta ne batar da kaza to amma kai wannan labarin da kake yanzu kamata yi ya aka yi kazar ta bace a laifinka ne kamata yi in samu akurki in rika kiwon kajin nan a ciki an gama kes kafin ta yi man akurki sai ka fi wata kasa shi kenan ka ba wuce wurin kama da kaji ana kanuka ne talaucin abin duniya ko kuma talaucin imani ko kuma duka biyu amma kar ka dora ma wani dai yake cewa kana rajulun lil hudayl ibn iyad wani mutum ya zo ya ce ma al hudayl dan iyad mun mun sha magana akan maganganun al hudayl dan iyad wanda ya rasu hidayar shekara 188 a 187 ne yake cewa kai wani mutum ya zo ya same shi da asuba da sata haka gari ya waye ya ganci a kwar gida ya ce kai fa asbahta ya aba ali ya kawai gari ya aba ali fa kana yaskudu alaihi kai fa asbahta wa kai fa amsaita daga cikin abin da ke damun abu al-fudayl dan iyas daga cikin abin da ke saka shi damuwa da takura shi ka ce mai iyaye waye gari ina kwana mun tashi lafiya kalmar nan na zame mashi dutse mai nauyi a kai shi da me zai ce maka mun tashi lafiya sai ka ce mashi lafiya da ko ya aka yi ka san an tashi lafiya ila ba a karɓi sallar asuban ka ba ina lafiya ba a karɓi sallar asuban ka ba ila fa a wannan safiyar ba kai muradar izuri ba fa to ina lafiya ka san tashi lafiya kuma ka ce mashi ba a tashi lafiya ba ya ci gaba tambayar me ya faru ka ci gaba da bayani kuma kai ƙara Allah to yace wannan shi ya tsani ka ce mashi kai ba albada kawai dai kuka zo assalamu alaikum assalamu alaikum ka wuce ya wuce kawai shi ya fi san haka kawai sai wani mutum haka ran ne zai ce kai fa asbahta ya aba ali wannan da alamun dan gida ne kila abin nan na damun shi sai ya ce mashi fiyafiyatin ce na waye gari cikin lafiya kaga wannan amsar ta yi ya ce bi khairin ba me yasa bai ce bi khairin ba saboda bai tabbata an karba amma ka zai ko ba karba sallar mutum ba zai iya waye gari lafiya a wayannan kafirin ba bayanan suna waye gari lafiya ba amma ba su sallar ba ma da sai ce bi asiya sai mutumin ne ya ji kan bai gamsu ba wannan amsar ba yace ya kamata ya bani ba ai ai aka yi amfani da kaifa ai ana tambayar ka ne akan halinka to sai ya nemo ma'anar kaifan ya hada da kaifa sai ce kaifa haluka alhali ita kanta kaifan tana tambaya ne anil hal mana shi wannan halin naka da nake so in ji shi ya yake shine kaifa haluka fakala sai ce ala ayi halin tas'al wani irin hali na kake tambaya wani yanayin da na tashi kake tambaya an halin duniya au halin akhirah game da halin duniya ko ku game da halin lahira in kunta tas'alu an halin duniya idan dai kana tambaya na ne game da ya duniya ta take to fa inna duniya qad malat bina wa zahabat bina kullu madhhabi to duniyar nan ta riga ta karkata da mu ta tafi da mu duk wata matafiya ta halakarwa duniyar nan ta ci amanar mu ta yaudare mu bata kiyaye haƙƙin makwabtaka ba mu ne makwabtan da yake makwabtan mu amma ya ce wa in kunta tas'alu an halin akhirah in kuma kana tambaya ne game da halin lahira to fa kaifa tara hala man kasura dhunubuhu ya kake ga halin wanda zunuban shi suka yawa kuma ga ta akan tafiya zuwa lahira wa da'ufa wa da'ufa amalu kuma aikin shi yayi rauni wa fana umruhu shekarun shi kuma suka kare ya cinye rayuwa kwanan nan zai mutu kuma gashi ba aikin da'a walam yatazawwad li ma'adi sannan gashi bai wani guzuri ba domin waccan makomar tashi walam yata'ahab lil mauti kuma bai wani tattali ba domin mutuwa walam yaqza lil mauti kai bai ma sallama mutuwar ba har ya ma fara guzurin walam yatashammar lil mauti bai zage damtse dan mutuwa ba ya karma kalla na gaba na baka noma gangare ba ne ce kai shi ne na kusa mutuwa to shammarar da mauti kenan ya naɗa kafar wando ta kusa zuwa ta ce zo mu je ce na shirya dama ala ra'su wal aini wa lam yatazayyan lil mauti wa tazayyana lid dunya bai yi ado dan mutuwa ba amma yayi ado dan duniya akwai ka wannan magana kamar yadda Abu Nu'aym ya kawo cikin Hilatul Awliya haka wannan shine halin mutane shi dai kamar yadda ya faɗa shine hali shi kuma yana ishara ne zuwa ga halin da yawa daga cikin mutane a lokacin da aka ajiye ayyukan sa'a ba a yi su ba yana da sai mu tsaya nan sai mu tashi wa halul kasiri ma yasifu huwa auf ibn abdullah al-azdi hina kan ko hina ma kan wa alaikum assalam wa rahmatullah ya aka samna eh a ba ya ta kona ba yara su suka kona kansu da suka je suna wasa ba dole bane dan ka kunna wuta wani ya kone a ce kai ne ka kona shi ba ba ba lazim bane ana dawa akan da wasu abubuwa ba dole bane dan ka haka rani wai duk wanda ya fada laifin ka ne a wannan zalunci ne na na zalunci yan duniya sannan ba dole bane idan ka hau karfe kana tafiya kan titi ka buge wani ko wani ya dake ka ko wani ya samu matsala saboda sai a ce laifin ka ne a sai an duba me ya faru sai an duba me ya faru yanzu ka zo motar ka duk abin da ya kamata ka kiyaye da burkin ka da waye naka kuma kana tafiya a hannunka kuma ba bacci kake ji ba ba maye kake ji ba babu gajiya da tare da kai kuma idan ka kan titi kuma ba wani abu da ya dauke maka hankali kuma ba ka mugun gudu kazo saitin nan wani ya dauko mashi irin yan shiga na duba makan nan ka taho kana tafiyar ka a ashirin a sittin saba'in tamanin har ɗari ma kawai sai wani ya faɗo maka ka ɗauke shi take ya mutu ko ka fara ba za ka yi ba ba kai kace shi bai shi ya kace kai shi amma ka ga sai sai kai ka fara wata ka fara za ka yi shi bai kace kai shi ba ba abin da za ka yi to da in ya faru sai an kalla ita waccan ta yi girkin ta suka je da girkin digi suka fada ba ta da laifin sisin kwabo ta iya dai musu jaje ta iya gaishe su wannan kuma tausayi ne na abinda Allah ya sa na rahama a zukatan bayi amma ba ita kona su ba ba ita ta cutar da su ba su suka cutar da ita wa alaikum assalam wa rahmatullahi na mutum ba zai kafara ba inda mutum ya kiyaye duk abubuwan da suka kamata akwai littafi da Muhammad Salih ibn Uthaymeen yayi ina ga ko ta muhadara da Profesa Isa Ali Ibrahim Fantali yayi ko wata fatawa ce amsa na tana yawan yawo a social media sai da kwanan ta dan lafa a zayin media to na biya faru kuma sai a dawo da ita ya tattauna akan wannan littafin sunan littafin hukunce-hukuncen hadarin mota fata kuta yana ga bai shafi ashirin ba ya raba haɗin zuwa gida uku akwai wanda wanda ya kitse wanda mai tukin zai kafara akwai wanda ba zai kafara ba kowane ya ya gida akari da dokokin ƙasa ka'idoji na abin nan na zaman tare irin wannan ka'idojin na rusofti to alkawanin al'amma ne alkawanin alkawanin shakhsiya ake ce mashi dokoki ne na mu'amalar zaman tare yasa Najeriya ta an dawo tuki hannun dama ko ya dole ka dawo hannun dama in ka koma hannun hagu duk abin da ya faru to a lokacin za ka ɗauki laifi to da ka mutu ya samu wancan littafin na ahkamu hawadith sayyara sunan littafin kenan hukunce hukuncen hadarin mota ɗan shafuka ne bai da yawa yana na intanet na gan shi da sun yi shi da faro faro rubutu ne mai daɗin karantawa su da aka ba ko da yaushe bane yake zama laifin direba ba ko da yaushe bane yake zama laifin fasinja ba ko da yaushe bane yake zama laifin wanda aka kade a gefe kamar yadda su haka rami da sauran su su haka rami a bayi kawai wani barawo ya shigo zai maka sata ya zo durowa ta bai shi ne zan da ramin ba gaba bakwai ya ji ya jira ya kasa taba kasa can ya ci karo ya fasa kai ya mutu to me za ka yi idan mun shi ka gaggauta cire maka ce za a fara kamu za a fara kamu don Allah ku cire shi duk da ba za ka je janaza ba duk da da wanda za su yi mai sallah ko gaisuwa ko hakuri ba za ka bayar ba amma ka ga kila yanzu yan sallah ce ka zo ko dai mai kai to Allah kai mu lahira ai nan kin suna na Allah ya tara za a sake su ba ka da laifin komai ko yanzu ka aje motar ka nan baki hanya wanda ya zo kawai ya daka ta baya sai ya mutu sai ka rike mashin din su sai da majinin su gyara maka mota ka rike majinin su gyara maka mota sai dai muka yi fakin daidai ba lallai su gyara maka mota malaikum salam na eh wannan zai shigo wani zai in kana ba shi in da jirgin kuma ya zuwa wuce in kana kusa kan hankali a hannunka kuma ka yi hon sai ga bikin mashin ɗin na ba da ciwo har sai a ba ba abin da za ka yi mai sai dai tausayin rai kawai ka canza ya kiyaye a ba kai za ka biya ba shi zai biya kwandala ba za ka bayar ba sai dai a babin ke tsani cewa rai ne kuma kila dan uwa ne musulmi misali ko dan uwa na zaman gari ko aboki ko akwai dai alaka ta asiri to sai dai wannan na tausayawa shi kuma kaga duka wannan musafi ne sai dai in kai alaka akwai kuskure kai ma kila zaka shigo kai ma baka yi hon ba ko ka ara hannu ko kai waye to shikenan sai ya zama to nan laifin kai Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله